أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله واذكروا أنكم معروضون عليه يوم القيامة موقوفون بين يديه في يوم تشخص فيه الأبصار فأعدوا لهذا اليوم عدة عدة وخذوا له أهب أهبته ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أيها المسلمون إن من دأب المخلصين من عباد الله ذوي البصائر النيرة والعقول الراجحة دوام الأخذ بأسباب السعادة وكمال الحرص على سلوك مسالك الفوز وسبل النجاة رغبة منهم في حسن العاقبة وكرم المآل وكثيرا ما يعرض القرآن للمدح لهم والثناء عليهم بكريم خصالهم وجميل صفاتهم قال الله سبحانه وتعالى إنما يتذكر أولو الألباب كأنه سأل سائل من هؤلاء أولو الألباب قال الله تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويجرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار هذه صفات عباد الله تعالى أولي الألباب يا عباد الله بعض أوصاف أولي الألباب في الطليعة منها الوفاء بالعهد الذي قطعه المرء على نفسه والتزام الأوامر والنواهي التي أمر الله بها أو نهى عنها والوفاء للأمانات لا يخل به ولا ينقص عنه وعدم التنقيض للميثاق الذي وثقه الله الذي وثقه بالله سبحانه وتعالى عباد الله هذه الصفات لا بد على كل واحد منا أن يلزمها وأن يعمل بها كي يفوز كي يفوز بفوز من الله سبحانه وتعالى كما أخبر الله تعالى أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آن آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله رب العالمين غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا الله إليه المصير يا كوباين الله خطبة متيو ta mai da hankali ne tana tattaunawa dangane da abin da ya shafi ainihin wato bayani akan sifofin ma'abuta hankali duk lokacin da aka yi magana game da hankali da Allah ya baiwa ɗan adam to za ka ji sifofin bayin Allah masu hankali matuƙar ka ji ka sifantu da waɗannan sifofi to a wurin Allah kana cin bayin Allah masu hankali idan ba ka a ciki to ka sani kai bawan Allah ba ka a cikin ma'abuta hankali sai ka je ka nemo hankalinka a cikin alkur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan ka dace da irin hankalin da Allah madaukakin sarki yake so a yi aiki da shi Allah ka datar da mu ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu sani cewa kowannen mu za a bijirar da shi a gaban Allah a ranar alkiyama mu za a cikan ya miji sakamakon ayyukan da ya aikata a wannan rayuwar ta duniya a ranar da ido zai raina fata ranar da ɗace gudun mahaifinsa mahaifi na gudun ɗansa don haka ku yi ƙoƙari ya ku bayin Allah da ni da ku baki ɗayanmu ya zama cewa muna yin tanadi domin fuskantar wannan yini mai wahalan gaske yini ne wanda sharrinsa yana watsuwa gaba ɗaya a ainihin wato wannan yini mai tsananin razani da kuma ainihin wato tashin hankali ya ku bayin Allah kada rayuwar duniya ta ruɗe mu kada mai ruɗin mutane gabarin Allah ya zamto ya ruɗe mu gabarin bin hanyar Allah maɗaukacin sarki ya ku bayin Allah musulmi ku sani cewa yana daga cikin ladubba na bayin Allah waɗanda suke zaɓaɓɓu a wurin Allah su ne ma'abota hankali mai haske su ne masu rinjayen hankali a wurin Allah subhanahu ta'ala su ne bayi waɗanda suke dawwama wajen yin riko da sababi da samun kwanciyar hankali da kuma jin daɗi a wannan rayuwa da kuma cikar kwaɗayi na bin hanyoyin samun rawauta a wurin Allah da kuma hanyoyin samun tsira. ba don komai ba suna yin wannan don samun kwaɗayi da samun kyakkyawan makoma a wurin Allah subhanahu ta'ala. Allah subhanahu ta'ala ya ambata mana a cikin ƙur'ani mai girma, ya yi yabo ga ma'abota hankali waɗanda ya yabi kyawawan ɗabi'unsu da kuma halayensu da kuma kyawawan sifofinsu kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa إنما يتذكر أولو الألباب كدي ما أبو تاهن كليني وأن دفكين تناني سوى ما أبو تاهن كلي كبغوني أي تنبيع في الله يفار للسافوة ما أبو تاهن كلي سوني وأن دا الذين يوفون بعهد الله سوني وأن دفكي تشكى القور الله ولا ينقضون الميثاق kuma ba sa warware alkawari gaba ɗaya shi ba ta farko da ta nawa da ta biyu allazi da yufuna bi ahdillah su ne waɗanda ke cika alkawarin Allah alkawarin nan da suka ɗauka tsakaninsu da mahalicci cewa za su bauta masa shi kaɗai babu abokin tarayya alkawarin da suka yi na bauta masa a kowane hali suka tsinci kansu a halin tsanani a halin sauƙi a halin walwala su ne masu wannan aiki yana daga cikin ɗabi'u na waɗannan bayan Allah suna lizimta wa kansu duk abin da Allah ya umarce su suna yi abin da Allah ta'ala ya hane su gabarin aikatawa suna hannuwa gabarin aikata waɗannan ayyuka allazina yufuna bi ahdillah sifatu ta biyu wala yanquduna al-mithaqa ba sa warware alƙawari alkawarin da ke tsakaninka da Allah alkawarin da ke tsakaninka da bayin Allah kowanne ya zama kana cika shi ka yi alkawari da wani lokaci kaza kada ka yi alkawarin da ka san ba za ka yi cikawa ba yana nuna rauni irin na hankali cika alkawari kuma yana daga cikin abin da ke nuna mai cikar hankalin bawa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka jama'a wannan yana daga cikin abu mai matuƙar muhimmanci a rayuwar bawa ya zamto yana cika alkawari sannan baya warware wannan alkawari Allah ka sa muna cikin su sifa ta uku Allah ta'ala yake cewa wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala su ne waɗanda suke sadar da wannan abin da Allah ya yi umarni da a sadar shine zumunci duk ma hankali yana sada zumunci ko da waɗanda yake da zumunci tsakanin shi da su suna yanke mar zumunci saboda miyagun ɗabi'u ko saboda ba shi da abin hannu tunda yanzu zumuncin namu ya koma na abin hannu ne galibi a wurin mutane in ba ka da shi ba mai zuwa wajenka ba mai tunawa da kai ba mai kiranka a waya ko da za a yi shawara ne a cikin dangi kai ba a shawara da kai saboda ana ganin ba ka da abin bayarwa wannan yanke zumunci ne dole ne ka zamto mai sadar da zumunci yana daga cikin kyawawan ɗabi'u na ma'abuta hankali su ne waɗanda suke sadar da abin da Allah ya yi umarnin da a sadar. Sadar da zumunci wajibi ne jama'a a wurin mutane a wurin ɗaiɗaikun baki ɗaya. Dole ne ka cika wannan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala. Kai, lokacin da Allah ta'ala ya halitta gaba ɗaya sai ce da su kamar da manzon Allah ya faɗa hadithul qudsi shi qala Allah tabaaraka wa ta'ala ana ar-rahman ni ne ubangiji mai yawar rahma khalaqtu ar-rahima ni na halicci zulunci wa shaqaqtu laha isman min ismi kuma na tsaga mata suna daga cikin sunana inji Allah faman wasalaha duk wanda ya sadar da zumuncinsa wa falkihu zan sadar da shi zuwa ga samun rahma wa man qata'aha wanda ko ya yanke zumunci qata'tu zan yanke shi oke batattuhu zan yanke shi zan gutsire shi daga samun rahmata wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi da imam abu dawud da imam tirmidhi da isnadi wanda yake ingantacce ya ku bayin Allah yana daga cikin sofin bayin Allah na kwarai wannan sifa ta uku kenan sifa ta hudu wa yakhshawna rabbahum suna jin tsoron ubangijinsu bayin Allah masoya Allah suna jin tsoron Allah subhanahu wataala suna kiyaye dokokinsa suna jin tsoron tsayuwa gaba gare shi a ranar tashin alkiyama wallahi matsayinka na bawa duk yawan bautanka duk yadda kake ganin cewa ka kai matuƙura wajen ibada dole ka dinga jin tsoron wannan rana na alkiyama tunda hatta annabi Muhammad wanda za a bashi babban ceto a ranar alkiyama yana jin tsoron zuwan wannan yini rana ce kamar yadda Allah ya mata kirari da take yace ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ku ji tsoron zuwan wani yini wanda uba ba zai iya amfani da komai ga ɗansa ba ɗa ba zai iya amfanar da komai ga mahaifansa ba Allah ya ce lallai alkawarin Allah gaskiya ne don haka kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kada mai ruɗin mutane ga barin hanyar Allah ya ruɗe ku ku bar hanyar Allah wannan yana daga cikin sifofin bayin Allah na ƙwarai ma'abota hankali suna da wannan sifa wacce ke ainihin wato mai girma ya ku bayin Allah mu sani cewa wannan sifa ta tsoron Allah da kiyaye dokokinsa sifa ce mai can gaske kware da gaske ya zama wajibi a kanmu mai riko da wannan ainihin wato tsoro na Allah subhanahu wa ta'ala ba don komi ba Allah da kansa ne ya bayyana a ƙur'ani cewa wani man khafa maqama rabbihi jannatani duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga Allah a ranar alkiyama aimar hisabi aimar ƙididdigan aiki to Allah zai bashi aljannatai guda biyu hadisi ingantacce ya tabbata manzo Allah ce za a bashi aljanna guda ɗaya kwanukan ciki da gadajen ciki da kwanukan cin abinci da komai na zinari aljanna guda ɗaya kuma aniyatuhuma wa ma fihima min fidda duk abin da ke cikin wannan aljanna kuma na na azurfa ne haka Allah zai ware aljannatai guda biyu za a baka saboda me wani man khafa maqama rabbih kaji amma wannan bai tabbata sai ka hana ranka abin da take so wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda yaji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa a ranar alkiyama ya hana ransa abin da take so yayi fada da ita to aljanna ce makomarsa Allah ka sa muna ciki ma wallahi malam sai an yi da gaske ake iya yin fada da zuciya da kuma abin da zuciya in take so sai wanda Allah ya ji kanshi Allah ka tsare mu shi yasa Allah ta rage cewa qad aflaha man tazakka hakika wanda ya tsarkake ransa ya riga ya rabauta wa zakara isma rabbih fa salla ya ambaci sunan ubangijinsa kuma yayi sallah tsoron Allah abu ne muhimmanci a rayuwar bawa wannan yana daga cikin sifofi daga cikin sifofin ma'abota hankali tsoron Allah subhanahu wata'ala wa yakhshawna rabbahum sifa ta gaba Allah ya ce wa yakhafuna su'al hisab ma abota hankali suna jin tsoron mummunan hisabi a ranar alkiyama Allahu akbar wallahi duk bautanka duk imaninka duk yawan sallanka duk sada zumuncinka komai na ibada da kake yi wa Allah Allah matsaukacin sarki baka cancanci ya sa ka a aljannarsa ba sai da falalar rahamarsa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace cikin kunan kakaf babu wani wanda aikinsa zai masa tasiri wajen shiga gidan aljanna. Sabai suka ce kai wala anta ya rasulullah manzon Allah hadda kai yace wala ana yace har da ni yace illa an yataghammada ni Allah bi fadli rahmatin min sai Allah ya lullube ni da falalar rahmat sarjin kansa sannan zan shiga aljanna har annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce musu wannan abin ka da yawa rage shi na wajen nan man nuqish alhisaba uzziba duk wanda aka yi ma yattike wajen hisabi aka ce za a yi ma kalata abu ɗaya bayan ɗaya a duba menene abin da ka aikata to tabbas sai an maka azaba a ranar alkiyama don haka kada ka bari Allah ya mu'amalance ka mu'amala ta adalci Allah ya maka mu'amala ta rahma da jin kai sai ka samu ka haye to bayan Allah ma abota hankali wa yakhafuna su'al hisab suna jin tsoron mummunan hisabi a ranar alkiyama Allah ka tsare mu mummunan hisabi shine a wayi gari Allah ta'ala ya bakka da wayanka ya bakka da iyawanka kuma a yi maka hisabi daki daki komai sai an bincika to daga wannan lokacin ka riga ka halaka littafin ka zaka anshe shi ne a hannun hagu Allah ka tsare mu amma wanda ke ansa a hannun dama dama suna zuwa ne da fadala ta Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sifa ta gaba ta ma abota hankali Allah ce wallazina sabaru a wajhi rabbih sune waɗanda suka yi haƙuri saboda neman jin kan ubangijinsu saboda neman samun fuskar ubangijinsu ya musu rahama ya yadda da su ya abinta da su amma sun yi wannan haƙurin ne ba don a ce haƙurƙurtattu ba ne a'a sun yi ne don neman lada da neman yardan Allah subhanahu wata'ala haƙurin nan kuma da kowane ɓangarorinsa guda uku haƙuri wajen bin Allah duk abin da Allah ya ce a yi ya zama kana yi duk abin da Allah ta'ala ya haramta ya ce kada a yi ya zamto ka hannu da barin aikata wannan abu wannan wajibi akan kowannenmu ya zama yana da wannan haƙuri akan bin Allah kana baccinka mai daɗi sai a kira as-salatu khairun min an-nawm sai a tashi ga sanyi saboda an wajabta maka sallan jam'i dole ka fito ka zo sallar jam'i ba ka so amma wannan haƙuri ne akan da'a ga Allah wannan haƙurin da kai shi Allah zai duba ya maka rahma bin iyaye wani lokaci yana da rashin jin daɗi kana da wani abin da kake so kai na rayuwarka sai mahaifinka ya ce wane eh zo ina son ganin ka za ka mun aiki kaza da kaza dole ka haƙura da rakan kai nasa ka bi shi saboda Allah ya ce wa bil walidaini ihsana sai ka samu wannan ladan saboda in ka saba Allah zai fushi da kai saboda yardan Allah yana cikin yardan iyaye fushin Allah yana cikin fushin iyaye kada ka ce dan babana ya fushi da ni sai Allah ya fushi da ni ƙwarai kuwa Allah zai fushi da kai saboda iyayenka suna fushi da kai dole ka kiyaye kai musu da'a da biyayya gwargwadon abin da Allah ta'ala ya ce kai musu biyayya sai dai idan sun yi umarni da sabon Allah ne kaɗai za a musu biyayya Allah ka samu iya haƙuri na biyu haƙuri ga barin sabon Allah duk abin da ya zama sabon Allah ne kul a hirɗinka ka nisanci wannan abin da'i dhunuba saghiraha wa kabiraha zaka tuqa واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى وني من هكما يكي تشيوا كبرزو بي من ينسو دا قنانا سوانا شيني سوران الله كي كمر متمن لكي تفيا أهن يدكي دك أيوي ينا تاكا تنسن دا أبن ديكي غني بيسن يتاكا kada ka raina ƙaramin zunubi domin manya-manyan duwatsu da ka gansu daga tsakon kwanyi aka dinga haɗa su ka zama manya. Ka guji sabon Allah. Sabon Allah tana kashe zuciya. Kamar da wani ma'abocin hikima ke cewa ra'aitu zunuba tumitul quluba na ga yadda zunubi yake kashe zukatan bayi idan mutum yana yawan aikata zunubi zuciyar tana yin tsatsa kalla bal ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أو حديث من ظن الله كتشوا إذا متي أكت ذنبي نكتت فيه نكتة سوداء sai a yi wa mutum wani ɗugon baƙi a kan zuciyarsa in bai tuwa ba bai nemi gafarin Allah ba shi kenan sai abin ya ɗora ya ci gaba sai a ƙa in goma in yayi sai a ƙara manzo Allah ya ce har sai an waye gari zuciyar ta zama baƙin ƙirin ta zama kamar kifaffen kofi bai iya gane abu mai kyau ballanta na yayi bai iya gane mummuna ballanta na yi takaɗinsa wajen dainawa da haka shi komai halaliya ne a wurinsa zai iya aikata kowane irin abu dole ka zamto mai haƙuri da takatsantsan ga barin sabon Allah haƙuri na uku shine haƙuri akan ƙaddaran Allah mai raɗaɗi dama Allah ya riga ya alƙawarin cewa zai jarabce mu a hasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa lanabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله وذل المؤمنين وليجة Allah ya yi alkawarin sai ya jarrabawa a nan ne dama ɗan adam yake ci ko ya faɗi malamai na cewa dama a lokacin jarrabawa ce ake karra mutum ko a wulaƙanta shi in ya ci jarrabawa ya zo yana nunawa cewa ai na ci jarrabawa ta ku duba ku ga ƙoƙarin da na yi idan kuma ya faɗi shi ke na yi hasara Allah ka tsare mu yana daga cikin sifofin bayin Allah wallazina sabaru bi tigaa wajhi rabbihim daga cikin sifofi sifa ta gaba wa aqamu sala suna tsayar da sallah da farillanta da musahabbanta da lokutanta da yadda manzon Allah ya koyar cikakken ruku'i sujada natsuwa da kowane irin abin da manzon Allah ya koyar cewa sallu kama ra'aytumuni usalli suna yi ba kawai masu yin sallah ba duk qur'ani babu inda Allah ya ce kuma ku yi sallah sai dai ce wa aqimu salata wa atu zakata kuma haka bane yawa kaga nan da ce wa sallu ba sai ce wa aqamu salata kuma suka tsayar da sallah tsayar da sallah shine ka tsai da ita akan lokacinta ka tsai da ita da farillanta da sunnoninta da mustahabbanta cikakken natsuwa cikakken ruku'i cikakken sujada kowane irin yanayi ya zama kayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duye sallarsa da cikakken natsuwa cikakken ruku'i cikakken sujada har zuwa ƙarshenta manzo Allah ya ce mai wannan sifar yana da alƙawari a wurin Allah a ranar alkiyama Allah ya shiga da shi gidan aljanna amma galibin musallolin mu jama'a suna da matsala eh sallolin mu na da damuwa wani zaka ga ya kwandare wani kaga yayi sujarin yayi kulbo ya takure manzo Allah ya ce babu sallah ga wanda bayansa bai miƙe ba a cikin ruku'i babu sallah ga wanda bayansa bai miƙe ba a cikin sujada sannan babu sallah ga wanda yake koton kurciya babu natsuwa a cikin sallarsa manzo Allah ya hana mu koton zakara a wurin sallah ya hana mu waiwaye irin na waiwayen dila mutum yana sallah idanun shi na waiwaye ko yana kallon sama manzo Allah ya hana ɗaga kai a sallah ana sallah kana ɗaga kai kana kallon sama manzo Allah ya ce Allah zai iya fauce ganin ka makance ko kuma duk wani abu na alheri da Allah yake nuna wa bayi don su amfana kai Allah ba zai nuna maka shi ba Allah ka tsare mu wa qamu salata sifa ta gaba wa anfaqu mimma razaqnahu suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi sirran wa alaniya a fili da boye eh shi kun ga Allah mu ne kenan ba za a ce an zo an ba su wani sadaka a ce ai a zo a dinga daukar su a waya duka an sa kyas an ɗauka an sa a kan facebook an sa a kan whatsapp an sa kaza da kaza babu laifi in wani ya ɗauka ya sa ɗin ba kai ka ɗauka ka sa ba babu laifi idan an yi da nufin wasu su gani don su kyakkyawan koyi in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum Allah ya riga ya bayani in kun bayyana sadaka a fili kowa ya gani ma dalla da ita amma idan kuka ɓoye ta kuka bai wa talakawa wannan shi ne mafi alkhairi a gare ku Allah zai kankare muku zunubanku sanadiyan waɗannan sadakoki da kuka yi kada kuma ka yi ka kuma kana gori ka ɓata ladan sadakan ka yi sadakan shekara ashirin ta wuce an rubuta maka ladan amma yau ka zo kai gori Allah ya share maka wannan ladan ka tir da kai mai wannan ɗabi'a mai ɗabi'an gori bai yi ba wallahi malam duk abin da ya rushe ranka ta kaf ba mu kai kaza ba ba mu kai kaza ba amma ce ba za a ji maganar mu ba yo kai waye kai rawa kai ne kafin sauran jama'an iya rawa ne Allah ya baka a'a ya baka dan ya jarrabe ka ne ai a ciyar Allah ta'ala yake cewa waɗannan da ke ciyar da dukiyoyinsu fil laili wan nahar cikin dare da yini sirran wa alaniya a ɓoye da fili فلهم أجرهم عند ربهم لا جنسينا ورن أبنججن سوء ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كاسوان كوتي مكوني أما سلاتي يباير يناسو يجأنشي الهج والي شي يبام كذا مكي كذا سود أكرا سوريش قوة يجأينا أي وانا يتشكي نير أقول وانا زي زي يباير إن يشيد الله كدا أفتشي وانيني ني أديتي ونباوان الله kaga sunansa bai fito ba ya yaƙi zuciyarsa shine ai wani hannarsa anil hawa din saboda rai tana son yabo tana son kuzuzutawa tana son a ringa ɗaukanta ta ita mai ibada ce mai kaza ne kowace rai tana son yin riya amma da za ka yi ikhlasi a cikin aikin ka shine yafi alkhairi a gare ka Allah ka tsare mana imanin mu zaka jama'a kun ji daga cikin sofin Allah sifofin bayin Allah ma abota hankali suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi in ji Allah a fili da ɓoye abu na gaba wa yadra'una bil hasanati sayyi'a suna tunkuɗe mummuna ta hanyar aikata kyakkyawa idan ka cuce su cutan da kai musu bai hana gobe su yi mu'amala da kai ta arziki don ka amfana wannan sharrin da kai musu sai su saka maka da alkhairi babu ruwansu da wannan cewa ai duk wanda ya maka mummuna duk wanda ima kankara kaimar na itace ko to ci ko ya bege ta kenan kai ba haushe ba kyauta ba wannan karin magana e a wanda ima kankara shi ma kaimar na kara wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha haka Allah ya ce sakamakon mummuna shine mummuna irin ta sak saboda Allah ya san ba za mu iya ramawa daidai wa daida ba shi yasa Allah ta'ala ke cewa wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi sai ce amma wala in sabartum la huwa khairul lisabirin da za ku haƙuri to yafi alkhairi ga mai haƙuri me ladan mai haƙuri inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah ka tsare mu ladan mai haƙuri ba shi da iyaka jama'a to su suna tunkuɗe mummuna ta hanyar bayar da kyakkyawa ba sa kallon wanda ya munana musu ya hana su yin aikin alkhairi wannan cutarwan bai hana su su daina yin bai sa su daina yin alherin da suke yi ka san wani duk alherin da yake yi ko ɗanya aka cutar da shi so ɗaya sai ya kama raki to ba a san ka zamto mai yawan raki ba a san wannan domin Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya yi, Idisa billati hiya ahsanu sayyi'a, nahnu a'lamu bima tasifun. Haka aka cewa annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallama, cewa Idisa billati hiya ahsanu sayyi'a, duk lokacin da aka yi mamun muna, to kai karama ta hanyar aikata wani abu wanda kyakkyawa. Allah ce, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a. Kai, mummuna fa bai taɓa zama ɗaya da kyakkyawa Allah ya ce ya rasulullah idfa billati hiya ahsan kai ko ka mai da martani da abin da yake mafi kyau fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim sai kaga wannan wanda akwai kiyayya a tsakankaninku sai ya zama kamar wani majibincin lamari masoyinka amma Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba mai samun wannan sai ma wato haƙuri wa ma yulqaha illa zu hazin azim ba mai samun wannan sai wanda yake ma'abocin rabo mai girma Allah ka samu na cikin su ya ku bayin Allah yana daga ciki na waɗannan mutane sakamakon da Allah ta'ala zai musu wa yajra'una bil hasanati sayyi'ah sai Allah ce ulaika masu waɗannan sifofin da muka ambata lahum uqubad dar suna da kyakkyawan sakamakon wani gida kamar wani ya tambaya wani irin gida sai Allah ce jannati adnin yadkhulunaha aljanna ce ta zama wacce za su shige ta wa man salaha min abaihim da su da waɗanda suka yi nagarta daga cikin iyayensu wa azwajihim da matayensu wa zurriyatihim da kuma ‘ya'yansu da jikoki, sanadiyyansu Allah ke daga darajarsu. Allah ce, wal mala'ikatu ya dukuluna alaihim min kulli bab. Mala'iku suna shigowa wajensu a gidan aljannan ta kowace ƙofa, ne suke ce musu, salamun alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku, fa ni'ma uqubad dar bima sabartum saboda haƙurin da kuka yi a rayuwar duniya. فنعم عقب الدار ما دلا da wannan gida na ƙarshe wanda aka yi muku sakamako da shi Allah ka sa muna daga ciki ya ku bayin Allah duk wanda yake fatan haduwa da Allah lami lafiya ya samu tsari a wurin Allah ya samu kyakkyawan sakamako to yayi kokari ya ga cewa yayi aiki da waɗannan sifofi na abu ma abuta hankali kenan hankali ba wayo bane wayo da ba hankali daban eh kaji ma abuta hankali kenan Allah ya lissafa ba masu wayo ba in ma ana magana mai wayo shine wanda yafi kowa yawan tuna mutuwa da yin taka tsantsan da yin tattalin abin da zai biyo bayan wannan mutuwar inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ka sa mu cika da imani Allah ka tsare mu daga aukawa cikin sifofin ma'abuta wuta bayan Allah ya ambaci wannan sifofin kuma sai ya waiwaya ya kalli waɗancan ɗayan gefen waɗannan ne ‘yan dama ne, Allah ka sa dukkan mana ‘yan dama ne, sai aka ambaci tofin ‘yan hagu, wallabe ne ‘yan ƙudu na ahadallahi, من بعد ميثاقه ويقضعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض التي أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله كترم التي كنت ودنن ودن suke ainihin wato warware alkawarin Allah bayan sun kulla suke yanke abin da Allah ya yi umarni da a sadar da shi sannan suke aikata barna a bayan ƙasa waɗannan suna da tsinuwar Allah nesantawa daga samun rahmar Allah sannan suna da mummunan gida shi ne wutar jahannama da Allah ta'ala zai sa su Allah ka tsare mu ya ku bayan Allah mu kiyaye dokokin Allah mu tsaya akan abin da Allah ta'ala ya umarce mu mu yi ƙoƙarin mai da hankulanmu da tunaninmu zuwa ga karanta littafin Allah da fahimtar ma'anoninsa da ƙoƙarin yin aiki da shi wannan ce kaɗai hanyar samun tsira wannan ce kaɗai hanyar samun rahma wannan ce kaɗai hanyar samun babban rabo Allah ka samu na da gaske اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في لبنان اللهم انصر إخواننا في السودان اللهم أصلح ذات بينهم اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول